أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan waje a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansar a cikin karatun littahinmu na almanzuma arra'iya fi sunna na imam abulkasim aljanzani rahmatullahi alaihi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na tara a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 26 ga watan safar shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na arba'in a yau insha Allahu ta'ala zan mu tashi a baiti na arba'in da ɗaya har mu kai ƙarshen wannan kasidan mai albarka inda malam yake cewa يقول الجنزاني رحمة الله عليه فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فهواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما أنه قد سطر فبالله توفيقي وعامل أفوه وأسأله حفظا يقني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في ساله الزمر يقول الجنزاني رحمة الله عليه فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما أنه قد سطر وأدى إلى الأصحاب ما أنه قد سطر فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في ساله الزمر إلى جنة الفردوس في ساله الزمر زادكم الله من فضله وتوفيقه مالا bayan ya mana nasiha akan cewa mu yi ƙoƙari fa mu yi riko da littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadda mu damu ko da mu kaɗai ne muka yi riko da ita ko da kwa ban mu da yawa don saboda duniyan nan ba gidan zama ba ce ba albaqa'u lillahi wahda sai malam yake ci gaba da rihe baitocin shi sai ki cewa a baiti na 41 fama li zawi tahsili uzrun bi tarkima atahu bihi jibrilu fi munzili suwari da baiti na 42 wa bayyana fahwahu nabiyyu bi sharhihi wa adda ila al ashabi ma anhu qad sutir a wannan baitin guda biyu malar rahimahullahu ta'ala yana gaya mana akan cewa mai neman gaskiya da mai kwaɗayin alheri da mai kwaɗayin shiriya da tsira da mai son rabauta duka ba zai samu ba sai in ya bi abin da jibrilu ya sabko a cikin surori alƙur'ani kenan shine himala ce famali zawi tahsili uzurun bitarkima ai babu wani uzuri ga wanda ya bar abin da jibrili ya zo da shi a cikin surori alkur'ani kenan kenan in mutum yana neman tsira yana son alheri yana son shiriya yana son rabauta dole sai ya yi riko da littahi na allah subhanahu wa ta'ala da sunnoni da suka zo daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi ne hemala ya ce babu wani uzuri kuma wanda ya bar abin da jibrili ya sauko ma annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya ce munzili ya kawo daga filu nazala kenan shi alkur'ani kenan wani siffa ce na alkur'ani wanda sabko shi ne aka yi wa iza ma unzilat suratun inna anzalnahu fi lailatul qadar ko kuma wa innahu latanzilun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin ayoyi da dama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shine mala yace munzili suwari shi Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya sabkar mana da alƙur'ani shiriya ne ga masu imani shiriya ne ga musulmai wa tafsiratun lil muttaqin abin lura ne abin gani ne ga masu tsoron Allah kuma hujja ce ga mai neman hujja alƙur'anin nan ya ƙumshi shiriya da gyara da rabauta da kuma hallo jin daɗin duniya da jin daɗin lahira. don shi yasa malam yake mana nasiha akan cewa mu yi riko da wa'annan surorin da aka sabko ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato alkur'ani don saboda man tamassaka bima fi hazihi suwar hudiya wanda ya riko da abin da ke cikin wa'annan surorin to ya shirya wa man sara ala dau'iha ganima duk wanda ya tahi akan hasken wa'innan surorin ya ci ganima ai ya rabauta tazulu biha dalala almuftarika wal jihalat almutanawwi'a da alqur'ani ne mutum zai tahiyar ya hudda ma kan shi bata da kuma hallo jahilci daban-daban to shine malai yake cewa falaysa li ahadin uzrun babu wani uzuri ga daya fitar kima jaa fi suwaril qur'an a cikin barin abin da ya zo daga cikin alkur'ani mai girma mahama kana tabrir duk yanda hujjarka ta kasance matuƙa ga alkur'ani ga hadisi nan ka bari ka ɗauki wani to babu wani uzuri shine kenan barantana irin wanda suke barin alkur'ani ko su bar sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sun sani da gangam sai su ce ai ra'ayinsu kaza ko kuma ai hibararsu kaza ko kuma ai al'ada kaza ko kuma ai an gwada an gani kaza a garinmu ba haka ake ba kenan wannan in mutum yau haka bai da wani uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala imala ya ce fi munzili suwari hallo a nan yana nihin kenan akwai dilala azima akwai abun nuni kwarai a cikin surori na alkur'ani mai girma saboda wa'innan surorin da wa'innan ayoyin su ne daidai da kowane zamani da daidai da kowane waje kuma da wa'innan surorin ne mutum zai gano gaskiya ya gano ɓata shine zaka gani a alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a wajaje da dama yana gaya mana in dai muna da hankali ga abin da Allah ne ya faɗa zan mu bari mu je zuwa ga son zuciyarmu ko kuma mu tsallake na Allah mu kama na wani wanda bayya amfanarwa arbabun a arbabun a cikin alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu yusuf a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان كوكما أتكن سورة النجم إن الله سبحانه وتعالى يكا كتم كتشن وإن آيوين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هكا الله سبحانه وتعالى يفدي أتكين سورة النجم دقا آية قوم شاترة زوا تا إشلند أكو wannan kenan zan mu gano cewa shi addini al'aqa'id aqida ta kasu kashi guda biyu akwai aqa'id nazila akwai aqaid nabita akwai aqaid nazila wanda aka sabko aqida wanda aka sabko daga sama wanda ita ce tabbas mai inganci kuma akwai aqida nabita wanda kuma hallo daga ƙasa ne ta bullo ita ce wannan marasa ingancin batila kenan ita al-aqida an-nazila ita ce hiya allati nazala biha Allahu nazala biha min Allah ita ce aqidar da aka sabko daga Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyun min Allah wahayi ne daga Allah li'anna dina lillah dan saboda addini na Allah ne kuma hallo shine ya yarda wannan addinin ya zamanto addini ne ga bayin shi al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida kuma bai yarda ka bi wani addinin ba in ba shi ba in ka bi ka bi banza wa man yabtagi ghayral islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu ali imran wannan aqida nazila kenan ita ce aqida sahiha wadda aka sabkota daga sama da wahayi aqida ta biyu ita ce annabita wa hiya allati nabatat fil ard a ƙasa ne aka samar da ita an sha'aha nas mutane ne suka samar da ita suka kirkiro ta min nusuji hiyalihim wa wiswashi sudurihim kenan ma anzala Allahu biha min sultan kenan wannan ita aqida ita ce aqida batila kenan shine mala yake cewa mu watsa wannan aƙida batila mu yi riko da aƙida sahiha sai malam yake cewa wa bayyana fahawahu a baiti na biyu wa bayyana fahawahu kuma wannan alƙur'anin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya bayyanar da shi wa bayyana fahawahu nabiyu bi sharhihi wa adda ila ilal ashabi ma anhu qad sutir ai awdaha fi ahadisihi sharifa shi alƙur'ani annab sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi a cikin hadisan shi da dama don saboda ita a sunna sharihatun lil ƙur'ani wal hadisu sharihun lil ƙur'ani ita sunna mai sharhi ce ga alƙur'ani akwai abun da ake ce ma a tafsiru bil ƙur'ani akwai abin da ba ka same shi a cikin alkur'ani ba an haɗi ma shi mujmalan a dunkule he ka dawo wajen hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zakka same su a rarrabe kamar allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wata aya ce aka ce asuba raka'a biyu wata aya ce aka ce la'asar raka'a hudu ko a zahar raka'a hudu a wata aya aka ce mai balaguro in zai yi balaguro raka'a hudu ya mera ta biyu kaga duka wannan waye mana bayanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan cewa ka yi riko da alkur'ani ka yi watsi da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin yadda muke gani a irin wannan lokacin wa'insu suna wargi da halbi na littattafan hadisi irin su sahihul buhari irin su sahihul muslim dandan su kawo wani zindikanci a cikin musulunci wanda bai yiwuwa a gane musulumcin sai da wannan hadisan abubuwa da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi bayanin su yaya za a yi su kenan shi kuma a cikin alkur'anin allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi umarni ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi to ku yi riko da shi kuma abin da ya hana ku ku hannu a cikin wannan alkur'anin ne allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wanda ya ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da'a kamar ya ma allah subhanahu wa ta'ala ta'a ne a cikin wannan alkur'anin ne Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana akan cewa annabi duk abin da ka ga ya gaya ma ba ya gaya ma ba ne don sarran shi ko don yarda shi a'a ya gaya ma wahayi ne wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha kenan ta kaka zaka tsedar da sallar da aka yi umarni da ita a cikin alkur'ani da sharaɗanta da wajibatiha da arkaniha ba tare da sunna ba amsa ita ce ba zai yi ba ta ƙaƙa mutum zai hudda zakka ya san nisabin zakka kaza kaza kaza kaza ne ba tare da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai yiwa sai da sunna zaka gano ta ƙaƙa mutum zai yi hajji an ce ka yi hajji ta ƙaƙa mutum zai yi hajji sai ka dawo wajen sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duka wannan tafasil inna shine ake ce ma tafsirul qur'an bi sunna tafsirin alqur'ani da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wata ka'ida ce wannan wanda suke cewa wai su alqur'aniyun ne ƙarya ne su ce sun bar hadisi shi ka'ida yadda take لا يكون المرء من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة mutum ba zai kasance ba daga cikin ma'abucin alkur'ani sai in yana bin sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan a nan ne mutum zai gano har ya gano alkur'anin ma yaya ne aka ce don saboda Allah ya ce wa ma'ata kumin rasulu fahuzuhu wa ma na hakum anhu fantahu a cikin suratul hashar go yana haka ne sai malin ya ce wa adda ilal ashabi sannan annabi da ya yi sharhin wannan alkur'anin hallo ya kai masahabbai ya ba sahabbai ballagar risala wa nasahal umma ya ballaga risala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sahabbai addinin Allah da shari'a Allah fa balaga balagal mubin ya bayyana bayyanawa wadda take zahirarra ce ma taraka hairan illa dallahum alaihi annabi bai bar wani abun alheri ba sai da ya ma sahabbai nunin shi in dai wani abun alheri ne annabi bai bar shi ba game da addini sai da ya ma sahabbai wannan nuna don shi yasa kake ga rikici ga wanda suka kirkiro abubuwa nasu na san zuciyarsu da wanda suke bin tafarki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai in ka yi wani abun wanda kai ne ka kirkiro to wai ka yi sanin annabi muhammadu abun alkhairi ne ko ka yi sanin sahabban shi ne abun alkhairi ne kenan shine annabi bai bar wani abin alheri ba sai da ya yi nuni zuwa gare shi wala sharran illa hazarahum minhu annabi bai bar wani sharri ba sai da ya tsoratar da sahabbai game da shi ya musu wa iyaka ku kiyaye wa'innan abubuwan ha don saboda suna hallakarwa ku ne san kaza shine muke ga a hadisai da dama sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoratar da sahabbai da al'umma gabaki daya ishtanibu sab'al mawbiqat ku ne sanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoratar da al'umma da sahabbai yana cewa ragi ma'anfun sun maragi ma'anfun sun maragi ma'anfun har yahudi so uku ya turbutsa hancin shi ya ci ƙasa ya hallaka ya taɓe sahabbai su maido hankalinsu zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai su tambaya su ce wa man huwa wane ne wannan ya ma'aikin Allah sai annabi ba da amsa ce wanda ya isko uwayen shi kuma yana da dama ya musu wani katabas yana da dama uwayen shi su ci moriyar shi amma ina ya yi watsi da wannan uwayen nashi wannan mutumin ya taɓe ya hallaka idan kaga babu wani abin sharri da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bai yi nuni ba zuwa gare a kiyaye shi da kuma hallo ya tsoratar da shi sai ya ce wa'adda ilal ashabi ma an da sutir nan ma an da sutir malam yana ishara ne zuwa ga rubutun sunna da aka yi ma an da sutir yani kad kutiba zuwa ga dawawin wanda aka rubuta na sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan irin littattafai na asiha irin su sahihul buhari sahihul muslim da sauransu irin su as-sunan irin sunan ibn maja da sauransu irin su al-masanid irin su al-ma'ajim da al-ajza da sauransu wanda suka tabbata duka daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddamar ma da sahabbai su ne sahabbai su ma suka ƙaddamar ma da wanda suke bayan su tabi'ai kenan haka tabi'ai suka ƙaddamar ma da wanda suke bayan su tabi'i tabi'ina har abu ya zo zuwa gare mu yau don shi sa kake ga hadisai ake samo shi da isnadi wanda shi wannan isnadin yana daga addini sai ka ji a hadisi ana an kaza an kaza an kaza an kaza daga nan ne za a gano wannan hadisin ƙarya ne ko kuma wannan hadisin gaskiya ne ka haka malamai da dama daga cikinsu akwai muhammad ibn sirin yake cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a imam ibn sirin yake cewa al-isnadu min ad-din isnadi yana daga cikin addini a kula da cewa wane daga wane daga wane daga wane aka samu laulal isnad in ba don wannan isnadin ba bil silsila bin tushen hadisi laƙala man sha'a ma sha'a ai da kowa wanda ya so ya faɗi abinda ya ga dama ya faɗi abinda ya so kenan shi ne aka samu wannan abu kuma wani alkawali ne na Allah da manzon shi mutum yana gurɓatarwa sai an gano ka ɓata hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gano ka ɓata sai a ce da'ifi ne sai a ce maudu'i akwai wanda zai sharara ƙarya ya hodi hadisi kawai ya ce annabi ya ce annabi bai ce ba shi kuma annabi ya ce wanda ya mai ƙarya to ya nemi wajen shi a cikin wuta mutum ya kawo hadisin da ba shi ba to duka sai a gano su sai a ce a ina malam ka samu wata tatsuniya ce ma amma mutum ya mai da ta hadisi ka ce wai bayan mutuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shekaru wai wani shehu ya tahi daga magarib zuwa saudiya a taki uku kaga wannan irin wani abubuwan ma an zalallahu bihi min sultan suka hadu da manzan Allah kaza a mawalki ko a ina to kaga irin wani abubuwan duka daga kaji su yanan ka san ba daga manzan Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam kenan dan shi yasa Allah yake cewa mu muka safkar da wannan alkur'anin kuma mu ne za mu kiyaye shi duk wanda ya nema ya bata alkur'ani Allah sai ya kumeta shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake addu'a ga mutumin da yake harrace hadisi ya kiyaye shi kuma hallo ya gaya ma wani ya ce wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ka ɗauki hadisi guda ka sanar da mutum ɗaya to kana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma addu'a alkhairi nasarallahu imra'an in ji Allah subhanahu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya nasarci ya bashi nasara mutumin da sami a maqalati ya saurari hadisi na ya saurari zance na bawa'aha wa hafizaha wa balagaha ya hankalta da wannan hadisin ya gane abin da yake ciki ya hardace ya kiyaye kuma hallo shi ma ya isar da shi zuwa ga wanda bai sani ba to Allah wannan mutumin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara a rayuwar shi Allah ya bashi nasara duniya da lahira wannan hadisi wanda mutawatir ne Imam Turmuzi ya kawo shi Ibn Majah ya kawo Imam Ahmad ya kawo Ibn Hibban da sauransu duka sun kawo wannan hadisin ingantacce ne kenan shine malam yake mana ishari ishara a cikin wannan littafin mai albarka sai malam yake cewa a baiti na arba'in da uku da baiti na arba'in da hudu fabillahi taufiƙi wa amulu afuwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar li as'ada bil fawzil mubin musabikan ila jannatil firdausi fi salihi zumar anan malam yana mana nasiha da ishara da shi ma karan kanshi ya fara baitin shi yanzu sai ya rihe da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fabillahi taufiƙi cin nasarata da dacewata daga Allah ne ba daga wani ba malam ya rihe kasida shi da tauhidi babban abu kenan fa billahi tawfiqi at-tawfiq min Allah wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta da rabauta ta ba daga ni bane ba ba daga ilimi na bane ba ba daga ganewa ta bace ba daga dubara ta bace daga Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan na nuni akan cewa ya kamata muna matsayinmu na musulmai mu riƙe musuluncinmu mu sani wa akan cewa ba wani mai ba da nasara sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wani mutum ke ba da nasara ba ba wata ƙasa ba daga cikin ƙasashe take ba da nasara ba wani gungu na mutane ke ba da nasara ba ba da nasara daga Allah subhanahu wa ta'ala ne yake kaman a cikin ƙasanmu nan muna cikin wani yanayi wanda kowa ya gani a irin cikin rezo sosiyo wa'insu suna hutawa wai suna cewa akwai doguwa a kawo hari doguwa ita ta halice ki ita mai hudun magana ita dogo ita ta halice ta ita ta bata damar yin magana wannan da take yi kaga dogo wannan batta iya anhwana mata komi da tana anhwana miki komi da ta halice ki mana doguwar da tana anhwana miki komi da ta baki shaka iska ta baki ta miki hanci ta miki halshe ta miki kunne to irin wannan abin duka kuskure ne kenan ya kamata a ringa tseda musu birki muna matsayinmu ƙasa na musulmai ne mu da Allah subhanahu wa ta'ala muka dogara ba da wata doguwa ba da Allah ne masu imani suke dogara Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa'iza azamta fatawakkal alallah idan ka yi niyyar zartarwa to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro a cikin suratu Ali Imran haka bayan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa in yansurukumullahu fala galiba lakum idan Allah ya taimake ku idan Allah ya ba ku nasara idan Allah ya ce ku ne fala galiba lakum to babu mai rinjaye a gare ku ba doguwa ba in yansurukumullahu fala galiba lakum wa in yahzulukum faman zallazi yansurukum min ba'di sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma Allah ya watsi da ku ha ya tozarta ku ya gaskanta ku to wane ne ya isa ya taimake ku wane ne ya isa ya ba ku nasara koma bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala wa in yahzulukum faman zallazi yansurukum min ba'di wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ga Allah ne masu imani suke dogaro suke neman taimako iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Abdullahi dan Abbas irra Allah ta tabbata a gare su yake cewa annab sallallahu alaihi wasallama ya taɓa gaya mai wata rana yake cewa wa iza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo za ka nemi cin nasara za ka nemi Allah ya baka lahiya za ka nemi Allah ya baka zaman lahiya za ka nemi Allah ya baka arziki za ka nemi Allah ya wadatar da kai fas'alillah to ka roƙi Allah don saboda shi ne kaɗai mai arzutawa shi ne kaɗai mai taimakawa shi ne kaɗai wanda in ya ce sai ka yi ba wanda ya isa ya ce ba ka yi ba shi ne kaɗai wanda in ya ce ba ka yi ba ba wanda zai ce sai ka yi ya ce wa izasta'anta kuma idan zaka nemi taimako fasta'in billah to ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi wanda imamu turmuzi ya kawo imam ahmad ya zo da shi kaga kenan in ba toshewar basira ba ga allah wanda ya halicce ni na je wajen wata doguwa allah ya shigan wani marubuci da yake cewa la taksidil mahluka wa rabbuka aqrabu wa man qasada al mahluka la shakka yat'abu لا تسألن بني آدم خاجة واسأل الذي أبوابه لا تهجب الله يكذب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يكذب لا تقصد المخلوق كدا kaje kana ta ɓata lokacinka a wajen wanda shi ma halitta shi aka yi kana nema wai ya biya ma bukatunka wa rabbuka aqrabu alhali Ubangijinka shi ya yi kusa da kai, waman ƙasa da mahaluka duk wanda kwa ƙwalluwar tashi ta toshe ya je wajen wannan halittar ta biya mai wata bukata, la shakka ya ta'abu, babu makawa ku zai wahala. La tas'alanna bunai Adama hajatan, kadda ka roƙi ɗan Adam wata biyan bukatarka. was'alil lazi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda ƙohohin shi ba a liƙe su so nawa zaka je gidan wani kana so a baka wani abu ka bubbuga ka bubbuga a ki buɗewa ko in an buɗe ma wani ya biyo ya ce ma bai nan alhali kuma hallo yana nan ko kuma a'a a sako ma wani kare ko an rubuta ma dama hankali akwai kare mai cizo a ƙofar gidan don dan kakka shiga ka roƙa shine sai Allah Allah yake cewa a tambaye shi kai malam yake cewa wasu alillazi abwabuhu la tuhjabu ka tambaye inda ba a rihe ma ƙoha mana ka tambaye wanda ƙohohin shi a buɗe suke Allahu yagdabu in tarakta su'alahu Allah yana hushi idan kabar tambayar shi wa bunai adama amma kaga dan adam hina yus'alu yagdabu in ana tambaye shi ne yake hushi dan adam in kana yawan tambaye shi daga ya ganka yace ga maulare can ga dan maula can bari in yi kwana amma shi Allah subhanahu wata'ala in baka roke shi ba to a lokacin nan ne yake hushi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yadda kuma aya ta tabbatar akan cewa wannan addu'a ibada ce wanda yake girman kai yake ga yawa da cikan shi bai roƙon Allah to zai shiga jahannama yana mai dawwama a cikinta Allah ya tsare mana imaninmu kenan shine malam yake cewa fa billahi tawfiqi ga Allah ne nasara cin nasara ta take wa wa amulu afwahu kuma hallo ina neman afuwar shi wa as'aluhu hifzan hallo ina tambaye shi ina roƙon shi kariya ya kare ni ya ni ya kare ni minal wikaya ku anfusakum wa ahlikum nar ya kare ni minal giyari daga sauyawa daga ina musulmi in koma ba musulmi ba daga ina sallah in koma ban ni sallah ya kare ni daga wannan komawar bayan li as'ada dan me yasa bil fawzil mubin dan in tsira in rabauta anan zan mu gano akan cewa malam ya fara bayan ya ce wa ma tawfiqi illa billah yanzu sai malam he yake cewa wa amul afwahu ina roƙon Allah afwash babban abu ne anan malam yake tambaya bayan ya tambaye at-tawfiq he yace ina roƙon Allah ya bani afuwa ya muni afuwa ya yaye mun zunubaina shi kuma al'afu huwa gayatul matalib faman afa Allahu anhu faza bi khairai ad-dunya wal akhirah duk wanda Allah ya yahe mi da duk wanda Allah ya rangonta mi to wannan mutumin ya tsira a duniya hallo ya tsira a lahira dan shi yasa yana daga cikin addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kullum da sahe da yamma yana roƙon Allah ya rangwamta mushi, yana roƙon Allah ya yaye mai zunuban shi. Hadisi wanda Abdullahi ɗan Umar yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa lam yakuni Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, annab sallallahu Alaihi wasallam bai kasance ba. ya da'u ha'ula'il da'awat yana barin wa'innan addu'o'in hina yumsi lokacin da ya marece ya shiga kamar da la'asar wa hina yusbi da lokacin da ya wayi gari kamar da asuba kullum annabi sai ya ce Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid duniya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بإزمتك أن أغتال من تحتي wanda hadisi ne ya zo a cikin sahih abi dawud imam al-albani ya ingantar da shi annabi bai kasance ba sallallahu alaihi wasallam yana barin wayannan addu'a annabi yana yawaita wannan addu'a ya ubangiji Allah lalle ina roƙonka ka bani lahiya a duniya da lahira ya ubangiji Allah lalle ina roƙonka ka rangwamta mini kuma hallo ka bani lahiya a cikin addini na da duniyata da iyallaina da dukiyata ya Ubangiji Allah ka suturce ni ka suturce al'aurata, ya Ubangiji Allah ka bani zaman lahiya ka sa in aminta, ya Ubangiji Allah ka kare ni gaba da baya hagum da dama, ya Ubangiji Allah ina roƙonka da ƙarhinka kadda ka bari a zalunce ni. Wannan annabi sallallahu Alaihi wasallam yana yawaita wa'innan addu'o'in. ko kuma a wata hadisi ka san wannan addu'a tana da mahimmancin gaske mutum in bai da lahiya a ce mutum in bai da lahiya me zai iya yi duk daɗin abin wahe in kana da lahiya in ilimin ne sai in kana da lahiya in dukiya ce sai in kana da lahiya in mulkin ne sai in kana da lahiya to in baka da lahiya kaga akwai matsala shine mahimmancin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin addu'o'i na yau da gobe kullum mutum ya ringa roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwamta ne sannan ya ba shi lahiya rifa'a bin rafi ya kawo hadisi yake ba da labari lokacin abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq yarda Allah ta tabbata a gare shi sai hau saman mambari da ya hau saman mambari kawai sai ya fashe da kuka kowa zai dole zai nutsu sai abubakar yake cewa salullah afwal afiya ku roƙi Allah ya ba ku rangwame ya rangwamta muku ku roƙi Allah ya ba ku lahiya sun sannan hece musu annabi sallallahu alaihi wasallam a amul awwal ya hau saman mumbari abubakar ne kyau da a saman mumbarin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a amul awwal ya hau saman mumbari da ya hau saman mumbari sai ya yi kuka sai yake cewa salullahal afwa wal afiyata ku ringa roƙon Allah fa ku roƙi Allah Allah ya rangwamta muku Allah ya ba ku lahiya ku ringa cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali ku ringa cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah sai yake cewa fa inna ahadan annabi yake cewa fa inna ahadan lam yu'ta ba'da yaqin khairan min al-afiyah don saboda ba duk ɗayanku babu a bashi wani abin da ya yi alheri ba bayan imani sama da lahiya babu abin da ya yi ma mutum alheri bayan imani sama da lahiya don saboda sai da lahiyan nan ne mutum zai iya komi kenan shine ake so mutum ya ringa yawan roƙon Allah Allah ya bashi lahiya kenan shine malam da ya ce wa ma tawfiqi illa billah sai ya ce wa as wa amulu afwahu kuma ina kauna Allah ya rangamta mini ya bani lahiya wa as'aluhu hifzan yace ina roƙon Allah ya kare ni da kariyar shi ina roƙon Allah ya kare ni da kariyar shi wata irin kariya ce ya ƙini min algiyari ya kare ni daga canzawar yanayi daga ina istikama in koma rashin istikama daga ina da imani in koma banni da imani kenan tabbatuwa a saman addini wannan kuma al'ada ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in shi zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana da addu'o'i da dama wanda yake roƙon Allah ya tabbatar da shi a saman addini Allahumma آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنا فدي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كجينا تشوا في حلتا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك كجينا تيوا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك to haka ake so mutum ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala lahiya da yahiya da kuma hallo kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a saman addini don saboda tabbatuwa a saman addini ita ce cin nasara kun hallu ita ce hutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa'amman lazina amanu wa amilu salihat fa yudhiluhum rabbuhum fi rahmati zalika huwal fawzul mubin inan wanda ku tsira daga wuta ya shiga aljanna to wani irin rabo yahi wannan rabon babu yanan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz he malam yake cewa musabiqan ila aljannati alfirdausi dan me yasa duka yi wannan roƙon Allah ya bashi dacewa ya bashi lahiya ya rangwamta mishi ya kare shi daga sabkara ga saman hanya yace dan ya samu tsira ya je aljanna ya samu babban rabo musabiqan yana mai gaugawa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum kenan ya roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi aljanna wata irin aljanna aljannal firdaus kuma ya yi babban roƙo mu ma Allah ya ba mu aljannal firdaus tare da malam abu huraira radiyallahu anhu yake ba da labari yake cewa annab sallallahu alaihi wasallama ya ce iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa idan za ku roƙi Allah to ku roƙi Allah ya ba ku aljannatul firdaus fa innaha dan saboda wannan aljannal firdaus wastul janna ita ce tsakiyar aljanna wa alaha ita ce mafi girman aljanna wa fauqaha arshur rahman kuma a saman aljannal firdaus ne al'arshin mai rahama Allah yake wa minha hallo daga wannan aljannal firdaus ne tafjiru anharul janna ƙoramu suke na aljanna suke ɓuɓɓugowa ma'az bin jabal ya kawo shigin wannan hadisin inda yake cewa zarin nasi ya alamun fa innal jannata mi'ata daraja ita aljanna mi'at daraja daraja ɗari ce ma bai da kulla darajatai ne tsakankanin kowanta daraja guda biyu ka baina sama'i wal ard kaman tsahon kaman tsakankanin sama da ƙasa wani malami da ake karanta wannan aya ya tsaya ya ta'ammuli an ce سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض يتي كم بلائي yace Allah kai mu aljanna lahiya yace kadiba Allah yace wa jannatin arduha as-sama'i wal ard yace fama balika bituliha yace wai hadinta ne aka ce sama'i wal ardi ce to to tsawon ta fa ya ce ka gani ya ce akwai kallo ya ce faɗinta aka ce tsakankanin sama da ƙasa ya ce to tsawon tafa shi ne annabi sallallahu alaihi yake ba mu labari yake cewa ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal firdaus a'laha aljanna al firdaus ita ce mafi kololiyar aljanna kuma a'laha daraja kuma ta yi kowace aljanna daraja wa fawqaha arshur rahman kuma hallo a saman wannan aljannan ne ta alfirdaus Allah sanya mu a cikinta al'arshin Allah yake wa minha tafajjar anharul janna kuma daga wannan aljannatul firdaus anharul janna ai guda hudu ne ƙoramu guda hudu na aljanna suke ɓuɓɓugowa anhar an ce ƙoramu ƙoramu a cikin suratu muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya zakara mana su, fiha an harun min ma'in gaira asini, akwai ƙoramu wanda kawai opotable ne a ciki. Wa an harun min labanin lam ya tagayyar ta'amuhu na biyu kenan, da ƙoramu wanda ga laban nan a ciki ga madara nan kuma hallo wadda batta sauya ɗanɗano. Yau laban in zaka saye ta misali irin su solani daga ba firigo ko ba galas zaka ga leda ta kumbura ta hoshe to irin ƙoramu na aljanna madarar wannan batta sauya ɗanɗano wa anharun min hamarin lazzatin lisharibin da ƙoramu na giya mai daɗin sha nan giyar duniya ga wari ga in mutum ya sha yana wari kuma hallo ga maye ga su ga tana sa abubuwa marasa kyau to ta aljanna ga daɗi ga kamshi kuma hallo ga hede mutum ya ji Allah kai mu lahiya wa anharun min asalin musaffa na hudu kenan wa anharun min asalin musaffa da koramu na zumuwa tatatta kenan duka wa'annan koramu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin surat Muhammad annabi sallallahu alaihi wa sallama ce daga aljannal firdaus za su ringa bubbugowa kenan kai kana aljannal firdaus ko mu muna aljannal firdaus sai sun bubbugo mana sai su kai wata aljanna dan shi yasa kenan alherin ya fara da kai kahin ya ya kai ma wani dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa in mutum yana roƙo aljanna to ya roƙi aljannatul firdaus kenan shine malam yayi roƙon aljannal firdaus kenan malam anan kuma hallu kamar ya ƙara zakarar da mu ne duk roƙon mu na Allah subhanahu wataala mu ringa tunawa da aljanna fa duk addu'a mu da zamu yi kan mu fitina ta ruɗe mu kawai mu addu'a mu kullun kuɗi mu addu'a mu kullun duniya babu neman gafaran Allah babu neman lahiya sai Allah ya baka kudin he ya hana malahi kudin duka he stay a magani stay a ordonance kuma kai baka ji daɗin kudin ba ka mutu ka bari kuma hallo na ƙasa su zo wanda ba su yi wahala ba su ci bilis na shine mutum in yana roƙon Allah kamar malam yana gaya mana wani ladabi ne na addu'a mutum ya ringa roƙon lahiya mutum ya ringa roƙon yahiya na zunubai sannan mutum ya ringa roƙon tabbatuwa a saman addini sannan mutum ya ringa roƙon aljanna ƙarshen daɗin wasiƙan lazina taƙaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum haznatuha salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin Allah kai mu lahiya yanan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aljannal firdaus kenan abin da zamu gano a ƙarshen wannan darasin ko a wannan manzuma bisifa ama malam ya mana bayani bayani gamsashe akan mahimmancin sunna da mahimmancin riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage gare mu yanzu mu yi ƙoƙarin yin riko da sunna na annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam domin rabauta. Yau zaka ga abu lalacewa hatta kai lalacewa mutum da sunan malinta, ka ji ana mai tambaya akan ga salatin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bada ga kuma hallo salatin wanda wani ne ya kirkiro shi. Wai yake cewa wai ya yarda salatin Ibrahimiyya annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma shi a wajen shi wannan salatin fatin wanda wani shehu ya huddo wai yahi wancan kaga bautsewa ne ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kuma hallo ya koya kuma shi ma shi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salatul fati ba a gaya ma juna gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salatul fati ba sahabban shi busu salatul fati ba salatul fati shehu tujani ne ya kirkiro ta to ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiro ga abinda wanda ba annabi ba ya kirkiro kuma har lokaci a'a da wancan zaka yi riko ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi yasa kenan a tahiya mutum yake salatul ibrahimiyya amma he kaga mutum ya sani ga hadisi na yace an kiba abi to wani irin tabewa ta kai wannan tabewar ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka ka soke ta in ma wancan zakai to iyaka ka soki wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda duk wanda ya sha da abin da Allah ya ce da duk wanda ya sha da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ba zai ci nasara duniya ba kuma hallo ba zai ci nasara a lahira ba kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake mana kashedi falyahzar allazina ku su su tsorata su kiyayi wanda suke saba ma lamari na Allah subhanahu wa ta'ala da lamari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da man yushaqil rasula to kaga wayannan ayoyi ne da dama wanda sun zo amma mutum dan tamul basira sai ya ringa takewa da karan kanshi ko kuma dan son zuciyar shi ko kuma dan wata manuha ta daban sannan abu na biyu a cikin wannan littafin mai albarka malam ya gaya mana mahimmancin al'athar sahabbai mahimmancin sahabbai wajibi ne mutum ya kiyaye halshen shi game da cin mutuncin sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko musu da attestation da shahada daga sama ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi kai kuma ka ce baka yarda da su ba Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi kenan kana faɗa da sahabbai kaman kana faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ne لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم waradu an wanda a kansu ayoyi da dama suka sabko kuma ta dalilin su ne ka samu wani hukuncin wane zai yi abu a turo mala'ika na daban jibril ya sauko da aya ya haɗi wannan abun kuma hallo ka zo kai ma ka isko ka bi amma kuma hallo ke zamanto bakka da aiki sai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daga nan ma kaga wannan akida ce akida gurbatattu a cikin wannan littafin ne malam ya mana karatu ya gaya mana akan cewa shi addini ha ba a gina shi da ilimi na zance haka ilimi na zance yana kai mutum zuwa ga hallaka mun karanta firkoki da dama wa'insu kawai tunaninsu ya basu a cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah ko da ya yi ta ma sha'an shi ma to kawai aljanna ce a cikin wannan littafin ne muka karanta wa'in suke cewa wai daga kayi wani lahi Allah bai ya gafarta maka duka an saki na Allah an saki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutum ya guji ilimi na zance haka ya yi aiki da littafin Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma hallo a cikin wannan littafin ne malam ya gaya mana mahimmancin rugo da addini sannan da mahimmancin wannan addini mutum ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi tabbatuwa a saman kanshi don saboda khairul a'mal hawatimuha mafi alherin ayyuka na ƙarshen shi kullum mutum fatan shi shi ya ringa yawan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mai imanin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mai kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe daga nan muka zo ƙarshen wannan littafin kafin satin sama musa littafi sabo abinda muka yi daidai a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma malam ya kai mai rahama a cikin kabarin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya zamnar da ƙasar mu lahiya ya kare mu daga sharrin mai sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wadata da arziki tsarkakeke اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك